an karbo daga baban Abdurrahman Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qal annabi yayi masa alkunya da baban Abdurrahman yana cikin matasan da annabi ya ce duk wanda ke so ya karanta Qur'ani Allahu akbar yadda ya sabko to ya karanta wurin Abdullah da su Ubay waɗansu mutane da annabi ya keɓance mahardatan Kur'ani kuma sun iya Kur'ani sun ƙware na daga cikin su Abdullah bin Mas'ud shine mutum na harko da ya fara bayyana karatun Kur'ani a garin Makka gaban kahirrai bayan manzo Allah ya zo a gindin Ka'aba manya-manyan arna suna zazzamne karanta musu Alkur'ani sai kun ji maganar Allah Allahu akbar Allah ya gafarta masa Abdullahi dan Mas'ud ya ce wallahi ma min ayatin fi kitabillahi illa wa ana a'lamu aina nazalat wa mata nazalat wa fi man nazalat ya ce na rance muku da Allah ba wata aya guda cikin alkur'ani face na san inda ta sabka na san ranar sabkata na san ma'anar aya walau a'lam ahadan a'lam bi kitabillahi minni tanaluhu al-ibl la ataituhu ya ce ma almajiransa da akwai wani a duniyar ga da ya hini sanin alkur'ani wanda in an haura kumi za a iya isa gare sa da na haura kumi na je karatu muko bal messi wai wai wai wai mun sai messi ko kun ga tsaye shi wai dimil ero ka baka da ero ko guda wallahi kai da baka ma taba gani ero ba wani bai taba gani ero ba sai cikin filip wai mun sai mai siye mun sai ka ka iske matasa kawai ga ka tambaye sahabbai wa ba san rayuwar sahabbai sai wanda Allah ya ma rahama ƴan mata su kawai samari ne yadda za a kalamman soyayya a zambaci wane sai na cuce shi ya sai min iPhone ya sai min wane ne ya sai min atamfa ya yi min dumci ya rayuwar sahabbai suke a'a sai wanda Allah ya ma rahama yanzu da a ce mun gama isha mala ya tsare kowa da kowa ya ce to sunan sahabbi goma sannan ka je gida ka kwan kana kwana gidanka da kai rike ko kana nan sahabi goma ka yarda in an yi isha yi wani ya ce na shi ya yarda da kanshi goma to sauran ya ne to shi kenan malam kun ji na'am ko to shi kenan an tsallame kawai bin ya kalike mun kofa wanda ya ambaci sahabi goma ya je gida wanda bai samu kile za mu yi ta ko ina babu kohar hita insha Allah ku yi ta qiyamul layl sai fijiri ya hito har mu gama isha alƙawali ne fa to madalla kuma ga kowa ya hita muna ganin ku ga kowa ya hita ko alwalla ta bace ka zamna abdullahi dan mas'ud yana cikin manyan sahabbai wallahi wanda sun yi kokari sosai kuma kun san abun da ke ba mutum karshen kwarai yayi ma Allah aiki duk wanda ke ma Allah aiki wallahi ba zai yi kumya ba Allah zai shiga cikin lamarinka kuma zai biya ma bukatunka قال يتي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا بامو لاباري وهو الصادق المصدوق النبي mai gaskiya ne kuma abun gaskantawa ba a karetar da manzo Allah duk abun da annabi ya faɗa gaskiya ne Abdullahi dan Amr dan As kana yaktub ya kasance yana rubutu in annabi na bayani sai waɗansu daga cikin musan ce dan me za ka yi ta rubutu abunda wani bi ba hadisi ne ba wani magana da ce ba wahayi ba sai sun ka zo wani manzo annabi kaji kaji wai sun ce in bar rubutu in kana magana yace oktob ka ci gaba da rubutu ba abun da ke fita cikin baki na illa alhaq sai gaskiya wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayyuha ko wasa da annabi yake gaskiya ce sallallahu alaihi wasallam duka alkhairi dan shi riko da sunnar manzo Allah ita ce hanyar tsira wadda ke kai mutum aljanna yace annabi ya bamu labari إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما kowane ɗayanku ana tattara halittarsa a cikin cikin mammarsa kwana arba'in yana ɗigon mani. Allahu Akbar, kaga ɗigon mani da ya zan mutum in ya ƙoshi sai ya girman kai, wani da ya sa ɗan teninsa na ƙarya sai ya ga kamar hira zai yi, saboda yana da teni. a ce mai wani dan Allah imun rangwame warin baban sai ce keldiye Allah gida ku ku so ba ku ba ku yin takardu wai ku ku ce Allah Allah kun hi kowa addini ne bawan Allah in an ce ma Allah akwai shi fa kuma ka yi don Allah don akwai radda kake son Allah ya yi ma shi ma ya ce bai wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham kowane ɗayan ku ana tara halittarsa a cikin mammarsa yana digon maniyi kwana arba'in sun ya kunu alka bayan kwana arba'in sai ya koma jini digon jini sun ya kunu mubga sannan bayan wannan kwana arba'in na biyu ya koma tsoka misali zali arba'in gida uku kwana ɗari da ishirin shi zai baka wata hudu cicif wata hudu cicif sun mayur tsaro ilayi malar sai a turo mala'ika wanda ke kulawa da busa rai da izinin Allah kowane mala'ika da aikinsa shi idan ya zo Allah zai ba sa umarnin ka busa rai sai Allah ya ce masa namiji ne ɗiya ce tawaye ne fayan fukufi hiru sai ya busa rai uwar ma bata sani ba sai a baya an busa rai uwa za ta fara jin motsi a cikinta Allahu akbar bata san wane ne ba bayan haka wa Umar bi arba'i kalima za a yi umarni kalimomi guda hudu mala'ikan na ya rubuta waɗannan kalima suna can rubuce fi lauhil mahfuz sai a ce mala'ikan rubuta bi katbi rizqihi Allah zai ce mai wanga bawa na arziki adadi kaza ni Allah na tsara mai rubuta mai Allahu akbar kaga rubutun nan duka an yi muna kenan duk abun da an ka rubuta ma wallahi ba 'yan uba ba ba makiya ba kowa ya yi tsaye sai ya shigo hannunka abun da kun ba a rubuta ma ba in kana son karhe uku kowa na gida ka je ka bude shagon ka kasuwa wallahi ba ka saida to wannan yana karantar da mu tsayawa ga halal da hankuri akan halal bai kai sai kayi sata ba rabonka rabonka ne bahaushe ya ce rabon kwaɗo bai hawa sama to hankuri ne da yawa daga cikin mu bamu da bi katbi rizqihi wani an rubuta mai shika goma wani an rubuta mai ɗari biyar wani an rubuta mai dubu goma wani an rubuta mai miliyan uku wani an rubuta mai miliyar kaga kowa da kowa wani miliyadar wani wane ne wani kuma talaka ne bakin gwargwado saboda Allah shine masani abin da ya dace da bawa wa ajalihi za a rubuta ajalinsa Allah zai ci shekara biyu na babawa na ba a ja in ja da Allah rubuta mai shekara biyu yana zakkuwa wani mako guda bayan duniya an ka rubuta mai radda za a yi sunan ana waje ana sai a hito da kuka lahiya Allah ya karbi abinsa dama in sai min an ka bashi to namu ma yana nan zoce fa wallahi namu na nan zoce mun ci nawa mai arba'in ka ci arba'in yalla hamsin an ka rubuta ma saura goma yalla arba'in da biyar an ka sama saura biyar mai talatin ka ci ishirin saura goma yalla ishirin da uku an ka sama kana da ventan muwan turazan ka koma kabari wa ajalihi an rubuta gaibi ne kuma ba wanda ya sani in ba Allah ba Allahu akbar Allahu akbar haka kuma wa amalihi za a rubuta aikinsa Allah zai gayin aikin da bawa zai yi a duniya. Dan shi malumin sun ce hadisin ga yana cikin hadisai wanda ke magana akan kaddara. Kaddara kuma sirrin ne na Allah. Abun da ke kanka shine kai imani cewa Allah khalaqa kulli shay'in bi qadar. Misalin kaddara yahi girman tunanin dan adam. saboda Allah maɗaukakin sarki shi ke aikata abun da ya ga dama subhanahu wata'ala sannan a rubuta abu na ƙarshe wa shaƙiyun imma a rubuta bawan shaƙiyi ne maras rabo Allah zai ce ma mala'ika wanga bawa na bai da rabo rubuta mai taɓaɓɓe ne Allah ya kare mu au sa'id ko mai rabo Allah ya samu cikinsu za a rubuta ɗaya daga cikin waɗannan za in ma shaƙi au sa'id Allah ya sa an rubuta mu cikin masu rabo. Annabi ya ce, Fa wallahi lazi la ilaha gairu, na rance da Ubangijin da ba wani abun bauta bayansa, inna ahdakum la ya'malu bi amali ahlil janna, ɗayanku zai yi ta aiki irin aikin ‘yan aljanna. Hadisin da ke fassara ma'anar wanga hadisi ya zo a cikin Sahih Bukhari, annabi ya ce ɗayanku zai yi irin aikin ‘yan aljanna fi ma yabdu walinna cikin abun da ke bayyana ga mutane. waɗanda ke gani ba su san gaibi ba su a wurinsu wane ya huta ashe ba ɗan aljanna ne ba malumai sun ce saboda rishin ikhlasi yana yin ibada ne amma ba don Allah ba yana ibadati ne saboda riya don a yaba don a ce kaza kaga mu da bamu san zuciyarsa ba za mu ganin ya huta amma shi Allahn da ya sa abun da ke ɓoye ya san da bai huta ba saboda bai yi neman lahira da wannan aiki ba ومن أراد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai ta aiki irin aikin yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira sai ya kasance ba wani abu tsakanin shi da aljanna illa zira'i kwatankwacin zira'i saura qiris da ya mutu sai aljanna fa yasbiqu alaihi kitab littahin kaddara sai ya gitto mai ya rinjaye sa sai ya zo malam a ƙarshe ya yi ridda gashi ibada ce ta sa hijabi ne a shaidan ta samu miji Allah ya jarrabe ta kuma ta samu miji ba shekara goma tana lullubi ta ce kai ni na bahid da hijabin nan wallahi tunda babu miji wop ta koma jifin bini ta koma shaye-shaye ta koma shirka sai mutuwa ta ɗauke ƙarshe ƙarshe ake so na ƙwarai innamal a'malu bil khawatim ba yau ina makaranta ba zaka mutu kana ci gaba da makaranta ba yau ina salihi ba ran mutuwa ake son ka kasance salihi ran mutuwa kuma baka iya samun salaha a ran mutuwa sai in ka gyara hanyar tahiya lahira ya kasance yau salihi gobe salihi jibi salihi gata salihi ka tabbata wa abudu rabbaka واعبد ربك واصبر على عبادتي حتى ياتيك اليقين kai hankuri ka doge da zahi da tsanani da zagi da wahala da talauci ka tabbata akan tauhidi to in mutuwa ta zo mar shikenan ka huta annabi yace sallallahu alaihi wasallam yanzu abun yarin jaye sa fa ya'mal bi amali ahli na sai aikata irin aikin yan huta can da ladan ne iyadu billah sai a ganshi wurin wasan bori shine ke buga ƙwarya sha sha subhan ce kai ni na bar sallah ina sallah Allah bai ba mu komi mun bari sai ya mutu wace kai wallahi shekaran jiya da ya kahirta to shikenan yanzu horkon duk ya lalace Allah ya ba mu karshe na ƙwarai annabi ya ce wa ina hadakum la ya'mal bi amali ahlin na ana iya samun ɗayanku yana ta aikin irin aikin ‘yan huta, hatta ma ya kunu baina wa baina illa zira, sai ya yi masaura ƙiris, huta kawai zai shiga ba abun da ke tsakanin shi da huta illa zira, fa ya tsibi kwalai likita, malam ƙwaddara ta gitto mai, ashe falihi, ashe yana da rabo. Hadisi biyu na bayyana muna, malumai sun ce abun da za mu rihewa a kai in kana son ƙarshe na ƙwarai, kai ikhlasi. Kuma kai ta kanka gakka damu da wani ya ragaice dan shi annabi kaga in ya ga wani wanda an ka jarrabe sa da hauka ko da wani mummunan aiki yakan gode ma Allah alhamdulillahi allazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kaseerin mimman khalaqa tafdila yakan gode ma Allah duk wanda ke bibiyar mutane wanda bai ruwa ma mutane asiri to da wahala yayi karshen kwarai da wahala ka zan mai ruhan mutane asiri in kana son Allah ya yi maka gamdakatar da cikawa da imani hadisi na harko baiwar Allah ce in ji manzon Allah cikin sallah ma take wa sallah sujjada tana da mussa mage annabi ya ce da ta kawo mussan nan ta ɗarme mussa ba ta ka abinci ga mursar ba ba ta ka abin sha ba mussar na cikin tsananin yunwa da kishirwa ta shiga wai ƙurya tana nafila musar ta yi ta kuka saboda yunwa ta rasu annabi ya ce Allah ya yi hushi a kan wannan baiwa kawai ta mutu an sa ta huta baka san wani irin aiki za ka yi ka jayo hushin Allah a gare ka ba abinda ba a ma tunani da wannan hadisi na wanda ya kashe mutum ɗari ba ɗai ya ji kawai aikin ga bai kamata ba annabi ci kawai yan nasu cikin banu isra'ila ce kai tuba nake so ina malam an ka nuna mai wani abidi yana dan karatu dai ba malami dan bai san sifofin Allah ba malam mutun ɗari na kashe in na tuba za a gafarta ya ce kai kare da mutane kai ta kashe kashe ka tuba ba ba a karba ma to wanga malami ne yace ba a karba to tsaya ka jira kawai ya zari takobi ya tilla kansa ya cika da ɗari to in ko kai ne ba ƙarawa za ka yi ba hallau akwai imani da nadama ya ce don Allah ku nuna min wurin malami na kwarai ya zo wurin wani malami ya ce malam mutum ɗari na kashe in na tuwa Allah na gafarta ya ce ba mai shiga tsakaninka da Allah ka tuba to shawarar da zan baka ka bar ɗan uwan nan ka bar garin da kai wannan kisa kai hijira ka je wata alkarya ya kama hanyar wannan gari ya mutu akan hanya ga mala'iku masu kai ran mutum cikin rahamar Allah ga mala'iku masu kai ran bawa cikin azabar Allah suna ja'in ja, waɗanda su ce namu ne, waɗanda su ce nasu ne annabi ce Allah ya turo mala'ika a yi kwasta, a yi kiya. A yi kwasta. Kenan kwasta da polisai suke ba wai Faransa ta kirkiro shi ba, komi yana cikin shari'a Islamiyya. A auna, an kai awo, to ya za a yi awo, adiba, Malam Allah da rahamarsa ya yi makasa magana ta dunkulo da wannan bawa ta jayo shi zuwa ga rahamarsa. Da an kai awo an kaga yahirin jaye ɓangaren ƙasar da ya yi hijira zuwa gare sa an ka ɗoki rai an ka ba mala'iku sun ka kai cikin rahamar Allah. Kaga ƙarshe na ƙwarai ko? Annada mu tauba. Mutum ya tuba a ƙarshen rayuwarsa. Babban alkhairi ne. nan shi Muhammad Nasiruddin Albani cikin ahkamul jara'iz ya kamar sa lafiya irin abun da ya kamata yi duk wanda ya ga ya kwanta yana ga alamar wanga jinya ba a tashi to yawaita istighfar yawaita tuba yawaita istighfar ya kira makwabta ya nemi su gafara ya biya bashi in bai da ya rubuta ya gai ya yi ta yawan istighfar to mu yanzu marasa ko hospital kana iske boomer wani na sauraron music wai ya dan samu lahiya akwai wata radda ma ta yi tunanin za a sakin ta ran nan ta mutu kuma sai da ta ware kiran abokan ta karuwaci yau za a sakon ta ware sa kiɗe kiɗe kuma ran nan ta mutu akwai wata tsohuwa jikokin ke gai mamma yau ta yi disco rawa ma ta yi cikin daren ta mutu ta yi dogon jinya batan lahiya sai dan samu sarari ta ce mu jikokin yau a buga kiɗa an kai kwaramniya cikin dare an kai ta ihu ta gama rawa ta mutu jikoki kuma yan bariki ne duk wanda ba mammakon kakaku ta yi lace wallahi har rawa ma ta yi kakin ta mutu subhanallah Allah ya muni karshe na kwarai annabi yace fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'mal bi amali ahli aljanna fa yadkhulaha rawahu al-bukhari wa muslim fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh